الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha uku ga watan Ramadana shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar sha takwas ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya karbi ibadunmu ba don halinmu ba ya biya mana bukatunmu ba don zunubanmu ba ya yassara mana lamuranmu na duniya da lahira ‘yan uwa da suke bukatan addu'a maza da mata, Allah ka san bukatunsu, Allah ka biya mana bukatunmu gaba ɗaya. Wanda ba su da lafiya a gidaje ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya, ka ba su ikon ribanta lafiyarsu cikin bauta maka. Masu wadata Allah ka yassara musu taimaka waɗanda suke ba su da hali. Waɗanda ba su da hali kuma Allah ka ba su ƙarfin zuciya. ka sa su nemi halal ɗinsu ya Allah ka gyara halayen samarinmu ka ba su kishi da da kula da kawunansu ya Allah waɗanda suke nufinmu da sharri a ko'ina suke Allah ka shiga tsakaninmu na kusa ko nesa na mutane ko aljanu Allah ka shiga tsakaninmu da mahassada ka shiga tsakaninmu da mayaudara Allah ka ba mu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka samu so juna saboda kai ba saboda abin duniya ba. Muna da tambayoyi kamar haka kafin mu fara karatu. Wannan yana tambayin cewa irin kudin ruwa da ake karawa a banki idan mutum ya karba idan ya baiwa mabukata ko ya baiwa 'yan uwa yayi ɗaya kudin da yake na riba idan mutum ya karba zai rabu da wannan kudin ne ta fuskar barranta daga abin da yake haramun ba kamar dukiya taka ta halal ba ne za ka sarrafa ta yadda kake so saboda haka kana iya ka baiwa waɗanda suke mabukata ko a shigar da wannan kudin ga wani abu da mutane za su amfana in aka yi haka ka barranta allah zai baka ladan kubutar da kanka daga abin da bai halatta gare ka ba mutum ne yana kasar waje sai aka ɗauki azumi mu a nan mun ɗauka ran litinin su kuma ran wato talata suka ɗauki azumin to na wanne zai bi idan talata suka ɗauki azumi a can ya zo nan yana azumi tare da mu idan muka cika azumi talatin shi na shi ishirin da tara ne sai ya yi sallah tare da mu kuma ya zo ya rama azumi ɗaya daga baya ba zai ce ai tun da shi bai ɗauka tare da mu ba ran da za mu yi sallah ba zai ce shi zai yi azumi sai gobe zai yi sallah ba ran da za mu yi sallah shi ne ranar sallarsa na ana iya shafa'i da wutiri a tahiya ɗaya eh ana iya a yi su babu zama a tsakanin a kajera kajera ko innan guda uku gaba ɗaya sannan ka yi wato sallama so samu ne in kafin nan ka yi hudu-hudu wato ba zama ba zama sannan ka zo ka yi ukun ya yi in ma ka rarraba ɗin shafi da wutirin kaɗai kana iya ka haɗa su ka yi raka uku ka yi sallama mace ce tana da mai ciki da mai shayarwa shin idan azumi ya yi musu wahala za su iya ajiyewa ko a'a ya idan za su yi wahala su ma hukuncin hukuncin marasa lafiya ne kuma kana mikun maridar awa ala safarin ga iddatu min ayyamin ukhra saboda haka mai ciki ko mai shayarwa idan ta ji tsoron azumi zai ba ta wahala za ta iya ta ajiye azumin amma za ta zo ta rama daga baya nahnu ala hadal fatwa mutum ne yana da kudi wanda ya kai miliyan ɗaya amma ba yi da daman ɗaukan wannan kudin a yanzu eto idan kudin naka ne ake cirewa kamar kana aiki ne ake cirewa ake ajiyewa ya taru ka san naka ne ka cancanci kudin hakkin kare kuma ka yadda cewa wannan kudin ba zai salwanta ba duk lokacin da yayi na abaka za a baka da wannan zaka iya ka cire zakkansa amma wanda baka da tabbas na zai shiga hannunka ba za ka cire zakka ba sai lokacin da ya shiga hannunka ka cire zakka na shekara guda mutum ne suka yi musu da matarsa akan tana da ciki har sai mijin ya ce in har ba ta da ciki zai ba ta dubu goma sai ga al'adanta ya zo shin idan ya bayar da kudin ya zama caca ne bai zama caca ba ka ba ta dubunta goma mai hada wannan da caca na yana so ya hana mata wannan shi ne ba caca ba ne karki ya daki garbi dubunki goma na taba gaya muku wanda suna hira da matarsa ya ce ga ƙur'ani ki rantse ba ki taba yin zina ba sai ta rantse sai ce cin taimaka ka rantse ba ka taba yin zina ba kaga ba zai iya yi ba sai ya rantse a ce ya yi shi ne zai ke tambaya ta yanzu ya rantse wannan shi wa ya kwakwalo abu Allah ya rufa gazo kana tonawa za mu tashi a farkon suratul safat insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم الله يشقدموا سورة الصافات سورة الصافات دي سورة مكية ودعك سوكت دي إتا دقى مكة kuma tana daga cikin surori da suke wato mu'alaja na qadiyya da ta shafi asuwar al-makkiyya ita ce qadaya qadaya allati tamassu al-aqida wato wannan sura dai ayoyinta wato 100 ne da 82 kuma an kira ta da wannan suna ne da suratul safat saboda bayani akan sahu da ake yi kamar yadda ruwayoyi suka zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta sahun 'yan adam da sahun mala'iku kamar yadda hadisi da imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tasifuna kama tasiful mala'ikatu inda rabbiha shin ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu a gaban ubangijinsu sabai suka yi tambaya kaifa tasiful mala'ika inda rabbiha ya mala'iku suke sahu wato a gaban ubangijinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yatimmuna as-saffufa al-mutaqaddima suna cika sahun da ke gaba gaba sannan su yi wani sahu a cika sahu a cika sahu haka za a tsaya a gaban Allah kuma dai hadisin shi marwaya da Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an fifita mu da abubuwa guda uku sai yace daga ciki waju'ila suhubuna kasuhul mala'ika an sanya sahunmu kamar sahu ne na mala'iku saboda haka wannan sura tana magana ne akan wannan qadiyya da wannan aka bude kuma rantsuwa ne wasaffati saffa Allah madaukaki yana rantsuwa da sahun da ake yi wannan sahun wasu malaman sun tafi akan sahu na mutane da ake yi sahu na sallah da sahu na jihadi inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus wannan sahu ne na jihadi da musulmai suke tsayawa ba abin da yake ja da su baya illa su yi taqaddumi har su samu nasara ko su yi shahada wannan sahu Allah yana rantsuwa da ita wasafati safa fazajirati zajra hakan nan masu tsawa azzajirat almalaikatu lati almalaikatu lati tazjiru as-sahaba mala'iku da suke tsawa ga giragizai su yi kaza da ruwa su yi kaza da ruwa wannan tsawa da ake Allah yana rantsuwa da ita wasu kuma suka ce fazzajira ce zajira masu tsawatarwa da tsawatarwa su ne masu wa'azi muryar da ake na tsawatarwa ku aikata kaza wajibi ne ku nisanci kaza haramun ne wannan shine muryar da Allah yake rantsuwa da ita fattali ya ce zikira Allah maɗaukake yana rantsuwa da masu ambato wato masu karanta zikir attali ya ce zikira wasu anan ma suka ce mala'ikun ne wasu suka ce a bayan Allah suke karanta littattafan Allah da aka saukar nan ma Allah yana rantsuwa da su to wa'annan rantsarance guda uku as-safati da az-zajirati da attaliyati menene ansar wannan rantsuwa ita ce inna ilahakum lawahid lalle abin bautanku shine Allah guda ɗaya ilahakum ay ma'budakum wanda ya cancanta ku bauta masa kaga bayan wannan rantsai-rantsai guda uku sannan sai aka kawo inna adatu tawkid sannan aka kawo lam shi ma yana karfafawa ne dukkan su suna tabbatar cewa inna ilahakum lawahid dama mutanen da ake magana da su ɗayan mutum uku ne ko dai mutumin da yake haliyar zihin ko kuma mutum ya zama to mutaraddid ko kuma mutum ya zama munkir duk da salon da ake magana da su mutumin da baya da wani kokonto za a yi masa magana kai tsaye ba tare da an karfafa ba kamar wa ilahukum ilahun wahid kaga ana ana magana ba karfafawa to amma saboda salo na balaga na alqur'ani wani lokacin almunkir ma yunazzal manzil ghayr almunkir wa kadhalika ghayr almunkir yunazzal manzil almunkir mutumin da bai yi inkari ba don salo na magana ana iya saukar da shi a matsayin munkiri a ƙarfafa magana gare shi haka wanda ya inkari ma wani lokacin kuma don saboda dalilai suna nan ba sai an kawo ƙarina na rantsuwa da sauransu na ƙarfafawa ba kai tsaye za a yi a yi masa magana to anan Allah madaukake ce inna ilahakum lalle ubangijinku da ya cancanta da bauta lawahid lalle wallahi shi ɗaya ne Allah ne ɗaya cancanta a bauta masa babu na biyu ko akwai akwai wanda yake kokonta akwai wani Allah babu domin idan lauka na fi ma alihatun illallah lafasadata idan a tsakanin sama da ƙasa akwai wani Allah da sama da ƙasa sun ruguje sun lalace na'am babu wani wanda ba Allah ba Allah ne kaɗai ke gudanar da mulkinsa halitta ta sace umarni nashi ne komai nashi ne saboda haka inna ilahakum lawahid wanda ya cancanta ku bauta masa shine Allah ɗaya to yanzu ya saura gare mu musan menene bauta din yayin da muke magana akan bautawa Allah da yawa suna tsayawa akan sallah azumi zakka haji ko so da kake min bauta ne in kana so na sai Allah ya tambaye ka ran tashin kiyama me yasa ka so ni bauta ne alwala wal bara soyayya da kiyayya ibada ce saboda haka in ka so mutum me yasa kake son shi in ka ƙini me yasa ka ƙini dole ka baiwa Allah ansa wannan ma ibada ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman hadisin Anas duk wanda yana da wannan siffa ɗaya guda uku wato ya ɗanɗani daɗin imani na farko ya ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzo su suka fi so a wajen ka fiye da kowa fiye da komai na biyu wa in hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka gani ka so mutum ba dogon komai kake son shi ba sai don Allah ina son shi don yana son Allah ina kin shi don yana kin Allah son ka da kin ka na Allah ne ko da ya yi ma ba daɗi in yana son Allah za ka so shi ko da ya yi ma mai daɗi in ba ya son Allah za ka ƙi shi don kai ɗin na Allah ne ka bi abin da Allah yake so karka so mutum don ya baka karka ƙi mutum don ya hana ka ko da ka saki mata ya aura ka so shi ko da kun shiga zance ya kada kai ka so shi yana da imani yana sallah yana la ilaha illallah in ya ganka zai ce maka assalamu alaikum zai maka addu'a in ya ji ka mutu zai zo ya sallaci gawanka in an je kabarinka zai tsaye addu'a ya ce Allah ya ji kanka nawa ka saya nawa ka biya shi in wantaka na imani a shekenan son mutum a ibada ce yanka ibada ce rago kaza tsuntsu tattabara duk abin da zaka kwantar ka yanka ibada ce halitta ne na Allah yana da rai zaka kwantar ka yanka ya zama a bisa tafarkin Allah kul inna salati wa nusuki har zuwa ƙarshen aya lillahi rabbil alamin la sharika la yanka ibada ce karka yanka don iskokai don aljanu don an ce sai ka kawo dabba iri kaza hanyoyi ne na shirka baka yadda da inna ilaha kullu wahid ba addu'a ibada ce in zaka roka ka roki Allah idan sa'alta fas'alillah kada ka roki wani ya aradu ya hadari ya girgije ya mala'ika ya shehu ya annabi ba wanda zai iya dukkan su halittu ne na Allah ka roki inna ilaha kumla wahidda wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum in za ka roki rauka ka roki Allah ba abin da yake wa Allah girma shi abin da Allah yake so ka bi ƙa'idar roƙonsa in ka bi ƙa'ida Allah yana ansawa wa a takun min kulli masu altumu duk abinda kuna roƙon sama yana ba daga dukkan abinda kuke roƙa abinda Allah cikin iliminsa ya zama alkhairi gare ku yana ba ku sai dai ba a so mutum ya yi shi cikin addu'a ba kance ibada ce kada ka ce in Allah ya bani kaza zan je in yanka rago a gari kaza in Allah ya bani kaza zan karanta Qur'ani in ya bani kaza zan yi sadaka in ya bani kaza zan yi azumi ibada ce saboda haka musan mecece ibada kuma ya ake sarrafa ta inna ilahakum lawahid rabbus samawati shine ubangijin wato sammai wanda ya halicci sammai guda bakwai wal ardi da kuma ƙasa duk shi ya halicce su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai din duka nashi ne wa rabbul mashariq Allah kuma shine ubangijin mafatar rana mashariq shine masharikush shamsi wuraren da rana ke fitowa sune wurare 360 rana ke fitowa gurgudu kullun na canzawa to ubangijin su shine Allah wa rabbul mashariq rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban Allah ya ce inna zayyana sama a duniya lalle mu ne muka kawata wato sama ta duniya mun yi ado ga sama ta duniya alqurba minkum wannan take kusa da kudin nan da kuke gani mun yi mata ado bi zinatil kawakib da ado na taurari an yi wa sama ta duniya ado da taurari taurari sun yi wa samar haske ko muna gani suna kyalkyalkyal musamman a lokacin da babu wata cikin duhu a lokacin da babu hadari ko hazo za ga haske a sama cas to Allah ne ya yi saman nan ado da wannan taurari wannan taurarin da muke gani ma sun yi kaɗan da yawa sun yi nisa da irin mabban maganinsu to me yasa aka yi Allah ya ce bi zai na tilka wakib ɗaya kenan sannan wahibza min kulli shaitanin marid ko wahibza sannan kuma kariya ne tsaro ne tsari ne ga sama su taurarin min kulli shaitanin daga dukkan wani shaitani marid mai tsaurin kai almutatawil wanda zai ce sai ya je ya sato zance daga sama to Allah zai masa magani kaga amfani taurari nawa muka samu kenan zayyana sama'ad duniya bi zinatil qawaqib na biyu wa hifzan min kulli shaytanin marid na uku kuma wa alamat wa bin najmi hum yahtadun alamomi ne mutane suna suyuwa da taurari akwai wanda suke da ilimin sanin taurari da haskensu da yawansu da inda suke bulla annan za a gane tauraruwa kaza tana gabas kaza tana arewa kaza tana kudu to duk lokacin da mutum ya bata a jeji inda babu haske na wata ya san cewa wata tana yake fitowa to sai ya duba taurarin ga taurara kaza tana suke to nan ne gabar kenan inda ka tsaya taurarin in suna damanka to suna abin nan kamar suna kudu kenan in suna kudu kai kana kallon gabar suna damanka kana kallon gabar kenan tunda suna kudu in kuma tauraron suna arewa idan ka suna damanka kana kallon ina kana kallon yamma taurarin a iliminka ka san su suna arewa lokacin da kana gari da ka bata da ka kalle su suna hannunka na dama kenan fuskanka yana kallon abin da yana arewa da kai kana kallon yamma abin da yake kudu da kai in ka tsaya ka gansu a kudu kana kallon gabas kenan idan baka san da wannan din ba ba su amfani ka kenan ba za ka iya shiryuwa da su saboda haka Allah ya ce wa hibzan min kulli shaytanin marid wa duk wani shaytani wanda yake alin ala Allah mai butulcewa Allah mai neman wato fice to Allah zai maganin su da wannan tauraron ta ina jifan su ake yayin da suka je satin zance wannan wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i ba waman yasmi al-ana yajid lahu shihaban rasada shedanu da suna zuwa sama suna sauraron zance zancen wa na mala'iku idan Allah madaukaki yayi hukunci zatin sa zai yi magana mala'ikun sama duk za su suma hatta jibril saboda girman maganan zatin Allah Jibrilu zai fara farfadowa sai Allah isar masa da sakon da yake so a isar to suna farfadowa sai su tambaya me Allah yace qalal haqq madha qala rabbukum qalal haqq suna tambaya me Allah yace Allah ya faɗi gaskiya to a haka ana ji wannan labarin da ya an so a ji kenan ba amma wanda ba a so a ji ba ba wanda zai ji sai ga wanda aka kai aka so aka yi wa din إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وهاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا to a inda mala'ikun suna magana a sama su shedanu suna zuwa sama wa inna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i da suna zuwa suna sauraron zance a sama wa man yastami ila ana duk wanda yau ya jefa yajid lahu shihaban rasara zai tadda wato shihab wato shihab shine hasken tauraro wanda yake haskawa jifan nan rasa da zai masa toge zai tare shi ba zai iya wucewa ya ji labarin ba to wannan mala'iku suna magana shaidanu za su je sato zance tauraro suna harbin su to wani aljanin zai tauraron zai same shi harbe shi kafin ya ji magana wani zai ji maganan yana saukar da maganan ma wani za a harbe shi ya mutu labarin kuma an riga an ji wanda ya ji sai ya kawo ya gaya wannan ya gaya wannan har a zo kunnen boka mai duba sai a zo a jefa masa magana ɗaya wanda labarin gaskiya ne sai ya ƙara ƙarere ɗari ya zama ɗari da ɗaya in ya faɗi ɗayan nan ya dace sai mutane su yi cicirin da zuwa gidansa don su ji ƙarere ɗarin nan ba za a taba tsayawa akan cewa ni na je ban yi nasara ba na je ban yi nasara ba makareci ne ba shedan yana kawatawa mutum da ya yi nasara sai a ɗauka kamar mutane goma suka yi nasara sai ga mata masu waya ai malam kaza ya bayyana malam mai gobe da nisa malam wai waye waye mai selula mai kwamfuta mai intanet mai whatsapp mai mai mai haka wata to mijinta ba zai yadda ta je ba to aini mai gida na tambaye shi ba zai bari ba to ai ba sai kin je ba bari zan kawo miki lambar shi matarka tana gidanka tana mu'amala da boka a waje Allah ya kiyaye mu da zama da mara tauhidi sai a zo ana magana boka me me ake so hajiya kaza kaza kaza kaza ta faɗi duk abin da za to an gama sai ki bada kaza a kawo sai a kawo miki kaza kai kana zaune dum dum dum kamatar ka tana gida gashi boka yana aiki a kan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je gun boka ya tambaye shi ya gaskanta shi ya kafircewa alqur'ani hadisi ne tabbas wanda ya je tambaya ma ba yi da sallah na kwana arba'in ba wai ya ce na yadda gaskiya ne ba ba in ka ce ka yadda gaskiya ne ka kafir cewa alkur'ani idan ba ka yadda gaskiya ne ba ba ka da sallah na kwana arba'in me zai kai ka gaban bauka wanda ya zama bawan shaidan suna bautawa shaidanu ne ƙariya na ƙara ce maka ƙariyar boka in ya isa ya zo gaba na ya tsaya wallahi ƙaryar boka ne ya ce yana yin abu babu aljani ciki kuma bai bauta wa aljanin ba wallahi ƙaryarsa ko malami ne mahaddacin ƙur'ani idan ya ce yana ta'amuli da aljani ya yi masa wani abu to sai ya ƙaskantar da kansa ga aljani shi ne ma'anar rabbana stamta a ba'aduna bi ba'adin wa balagna ajalan alladhi ajalta lana qala an-naru mathwaqun khalidina fiha aljanu ba su da abin yi ne masu imani suna nan majalisan nan suna nan sun fi ku yawa suna sauraron tafsiri su ma za su yi karatu su je su karanta masu imaninsu sun fi mu tsoron Allah wasu ɗin saboda abin da su suke gani na ayoyin Allah amma wanda suka kafirce kuma Allah ya shiga tsakanin sai ga mutum ya bar sallah na yi magana da boka ta waya ina masa maganan sallah don na san yawanci suna barin sallah kai yanzu kenan baka sallah kenan sai ce ai tun 80s na bar sallah maganan da muka yi da shi ina jin ba kai shekara ba amma ya mutu kuma ka san mutuwan da yi ya yi sajada ga aljaninsa a cikin sajadan ne Allah tsare ran shi irin abin da suke yi kenan wani bayya sallah wani yana sallah ba alwala wani sai ya taka alkur'ani wani sai ya yi zina da duk matar da za ta zo wajen shi neman biya bukata wani sai ya yi luwaɗi wani sai an yi luwaɗin da shi ire-iren waɗannan ake haɗawa sai a ce za a cimma biyan bukata bukatar nan ina za ta kai mu ne ina za ta kai mu in ta biya kare ga Allah ya faɗa sama an tsare daga shaidanun da suke zuwa sato zance duk wanda ya je kuma gun waɗanda suke sato zance suke kawo bokaye to ga matsayinsa ya kafircewa Allah wanda yayi ko wacce ta yi ta yi istighfari a tuba zuwa ga Allah dama shine amfanin wa'azi in ka ji mara kyawu ka daina kada ki ce kuma ai yanzu nayi in na tuba abin zai kare ki tuba in kin bar abu don Allah sai Allah ya canza miki da abin da ya bi shi idan gudun kishiya kike yi shi yasa kika je gun boka yau kin ji haramun ne ki tuba ki bar ki koma ga Allah wallahi sai Allah ya juye zuciyar mijin ki din ya kara son ki ya daina miki kishiya tunda shi bakya so amma kin bar abin da Allah bai yaso don Allah shi kuma sai Allah ya dubi damuwar ki saboda haka mu dawo ga Allah Allah ya sa mu gane wa hibza min kulli shaytanin maridda an karanta la ya samma'una ilal mala'il ala ba sa iya sauraro a samma'una ba ana sauraro ba la ya samma'una in la ya samma'una ba sa iya ji la ya samma'una ba sa iya sa kunne su saurara ko da suna so su ji ba za su ji ba ilal mala'il ala zuwa ga wato mala'ikun da ke sama jama'an da ke sama su ne mala'iku idan suka ce sai sun ji wa yi ƙuzafuna to za a jefe su yurmauna min kulli jani daga dukkan sassa taurari suna dinga harbin su me yasa duhura za a tunkuɗe su a nisantar da su walahum akwai gare su azabun wasib azaba da wamammiya tana jiran su na'am azabar ba ta yake ba tun anan idan tauraro ya je bi shedan in ya same shi zai kona shi in bukafukin ne ya samu zai kona fufukin ya kare ko ya kone ya zama gawayi sai ya faɗi ya kasa tashi sama aljinnu tayyar kenan aljani mai tashi sama su ne masu zuwa saman dama akwai gawasil masu iyo cikin ruwa akwai kuma alladina yarhaluna wa yad'anun kamar mutane su je nan su je garin nan su je garin nan masu yawo suna nan salo uku ne annabi ya faɗa hadisi aljanu iri uku ne akwai tsayarin akwai kawazin akwai kuma wanda ya haruna wai tsanun to wannan mai tashi saman fukakin in suka kone sai ya zo ya sauka kasa ba daman tashi sai je ya zauna a gindin bishiya ko ya shiga kogon dutse ko kogon itace ko ya fada wani rami ba shi ba tashi yana nan yana kwanciya ya jira ajalinsa to in kaje ka taba shi kuma in bai imani ba sai ya maka mugunta saboda haka duk inda mutum zai shiga ya ambaci sunan Allah za ka je ka zo na gindin bishiya ka huta ka gaji motar ka ta haifancin za ka huta mota ta lalace za ka kira makaniki za ka je ka zo na gindin bishiya karka ce ba ka ganin komai wurin tas a'a akwai jama'an da ba kai ba ka ganin su in ka zo ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim kafa uku sannan ka zauna ba abin da zai cutar da kai inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa za ka yi gafara ne ni dan mace yar uwarku ne ina muku wannan ba shi ne na addini ba na masu gargajiya ne wanda ba san karatun addinin ba lokacin da muke tafiya jeji ana gaya mana muna zuwa jeji ɗiban irin abin nan kara da sauransu ɗin nan aka ce gaya mana in kun je kun samu tsamiya ku ce to bismillah gafara wuta da kamu kama ambe amma kaga sun yi abu mai kyau suka ce bismillah ya tuko sai ka ce bismillah amma ka ce wai ni dan mace yar uwarku ne wato sun dauka aljanu wajen mata ne saboda haka kace ni ma dan mace yar ku ce saboda haka kar ku taba ni amma tunda kace bismillah ai ka gama da su na'am la yasmauna ila al-mali al-ala wa yuqdhabuna min kulli janib duhura saboda nisantar da su walahum akwai gare su azabun wasib azaba wacce take da wammiya illa man khatifa al-khatfata sai dai wanda ya wato abin nan fusga daga fusga al-khatfu shine fusgan abu da karfi wato wanda ya dauka khatibal khatba wanda ya dauki wato wata kalma da yaji daukewa mai sauri yana daukawa fa atba'ahu shihabun sai ga shihabi na wato hasken tauraron nan ya bi shi saqib wannan tauraron mai hasken nan wanda kuma in ya tinkare shi sai ya same shi sai bullet ko wanda ba nan aka harba ba tukun yaje ba wannan bane in an yi targeting din shi sai ya same shi target baya failure baya missing zai samu kai tsaye ko ya kashe shi in kwanansa ya kare in bai kare ba ya kona shi ya zama gudu shi kenan tashi da kare na'am فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة
Allah madaukaki wato yake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wa'annan mushrikai da suke inkarin tashin kiyama wanne ne yafi tsanani ne shin halittar sammai da ƙasa ne suka fi tsanani da mala'iku da saidanu da sauran halittu masu girma ko halittar su ɗan adam ɗin nan ne yafi wahala wajen yi Allah ya ce fastaftihim tambaye su ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi tsanani wajen kirkiran halittar su amman khalaqna ko kuma wa'inda muka halitta ne daga mala'iku da aljanu da sammai da kasai inna khalaqnahum su ne ba muka halice su farkon halittar su daga baban su adam min tinin lazib daga wato laka wadda take hade take manne laka tabo mai yaukin na wanda in ka taba zai kama hannu wannan tinin lazib a cure haka a danne da wannan ne aka halitta su na'am to meye na girman kai meye na inkari daga wannan lakar aka halici mahaifinka adamu sannan aka zo aka halice ka daga ruwa wanda muka yi bayani jiya yadda aka yi mutum sannan tuku mutum yazo ya ce shi Allah ba zai tada shi ba wai qulul insanu aidha ma mitu la sawfa ukhruju hayya Allah ya ce bal a- a- ajibta kana mamakin wa yaskaruna suna izgilin wato ya Muhammad kana aj- mamaki ko yadda suka karyatawa suna izgili na'am idan aka yi musu wa'azi ba sa wa'astuwa ajibta wa yaskaru wa idza dhukiru idan aka tunatas da su aka yi musu wa'azi la yaskuruna ba sa wa'astuwa ba sa tuna farkon su sai dai su yi inkari su yi jayayya su yi wasu magagalu amma da za a ce wa ya halice ku za su ce Allah ne wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna waye qul liman al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna waye duk za su ce na Allah Allah waye ka za su yi Allah to amma in ka ce ka tsaya ka bauta wa Allah to nan ne kuma zai maka kame kame to ai abin to ai ai baka ganewa ka san ilimin akwai badi ne akwai zahiri ai eh ai sha'anin ai um, kai munkiri ne saboda haka ba za ka gane ba. ajibta wa yasfarun wa idza dhukiru la yadhkurun idan aka yi musu wa'azi ba sa wa'azkuwa na'am wa idza ra'aw ayatan ko sannan kuma idan suka ga ayoyin Allah ya sassiruna suna izgili ga ayoyi yastahzi'una suna izgili da ayoyin maimakon su yi imani su yi mamaki da ikon Allah a cikin izgilin nasu wa qalu sai suna cewa in hadha ai wannan abin ba komai bane da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi illa sihrun mubin face sihiri ne mabayyani na'am ayar Allah suke cewa wato sihiri wanda yake mabayyani labarin da ake bada na kiyama da wane ne a sihiri ne ana dabo-dabo ne a kama hankalinmu amma ba gaskiya ba ne suna cewa a idha mitna ci yanzu idan muka mutu ne wa kunna turaban kuma mun zama ƙasa wa idaman da ƙasusuwa duk mun riddige mun zama babu a inna la mabu'utuna shin yanzu mu abin tayarwa ne bayan mun zama haka in ku haka ne awa aba'una al-awwalun shi yanzu ubanninmu ma na da kenan su ma za a tada su su ma za a tada su Allah ce kulce na zo na am'e za a tada ku da ubannin naku gaba ɗaya wa amtum dukkan ku dakhirun kaskantattu za a tada ku kamar yadda Allah ya ce sai da kuluna jahannama dakhirina ba haka wa amtum dakhiruna za a tada ku dukkan ku kuna kaskantattu domin kun yi inkarin tashin kiyama na'am Allah ce in alladina innal ladina yastabbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina tunda kun yi girman kai ga bautawa Allah to za ku tashi kaskantattu kuna shiga wuta kaskantattu na'am wa in ina muke qul na'am wa antum dakhirun na'am za ta da ku za a sa ku kaskantattu sai Allah ya fa inna ma hiya zajratun wahida ita yashin kiyama da muke ji din nan zajratun wahida tsawa ce guda daya malaika din yayi tsawa daya wani fi kafin suri fa idahum min al'ajidafi ila rabbihim yansiluna kawai da busa ɗaya kawai sai ga suna a kaburbura ana ta fita zuzuzu kowa haihuwar ƙosa ba wanda zai tashi da silin zare a jikinsa yadda gyatamarka ta haife ka haka za ka tashi kama bada ana awwala kalƙin nu'idu wa'adin alaina inna kunna fa'ili awwalu man ya'tazir fil mahshar shine wa ibrahim alaihi salatu wassalam shine farkon wanda zai yi tufafi farkon wanda Allah zai masa tufafi a filin kiyama shine annabi Ibrahim kowa tsirara zai tashi shine Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yanzurun kamar da fa idahum qiyamun yanzurun a can ana kuma ce fa idahum yanzurun ko tsamun sai gashi nan faji'atan suna filin kiyama na'am وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا يتناصرون بل هم اليوم مستسلمون waƙalu sai su ce wato sai kuma suka ce ya wailana ya bonenmu ya halakanmu haza yawmuddin wannan ba ita ce ranar sakayya din wannan ita ce ban kiyama da muke cewa ba za a yi ba yau gashi ya faru ina za mu shiga haza kuma sai a gaya musu cewa haza yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan ita ce yawmul fasli ranan fayyacewa ranan rarrabewa alladhi wannan da kuntum bihi tukadhibuna kun kasance kuna karyatawa iyama da kuke cewa ba a yi yau gashi an yi ta kiri da muzu kuna ganin ta na'am sai Allah ya ce ushurul ladina zalamu ku tara waɗanda suka zalunci kawunansu da shirka da kafircewa Allah wa azwajuhum da ire-irensu ai ashbahuhum wa amsaluhum da ire-irensu da abokan tafiyansu a tara su wa ma kanu ya'buduna da kuma abin da suka kasance suna bautawa a duniya a tara su gaba daya min dunillahi kuma bayan Allah din nan duk a tara su kuma in an tara su fa haduhum ku shirye da su ila siratul jahim zuwa tafarkin jahannam a shirya su a jera su zuwa kofar jahim ushurul ladina zalamu ku tara waɗanda suka zalunci kawunansu wanda suka yi kafirci suka yi shirka suka bauta wani Allah suka yi kulab-kulab na sabon Allah ƙungiyoyi na caca ƙungiyoyi na abubuwa na sabon Allah ƙungiyoyi na refin ɗin ‘ya'ya mata mutum yana zina maimakon ya yi zinansa ya san ya yi zina na kaba'iransa sai ya zai ɗabi zunubi kala biyu zunubin zina na nan zunubin kuma shiryar da yarinyar da bata iya zina ba a nuna mata hanyar zina wannan shine fyaɗe ba shine refe shine al-ibtisab ko haramun kan haramun duk wacce bata iya zina ba ka koya mata duk zinan da ta yi kana da rabo a ciki ko kuwa annabi ya ce ƙabila yana da kamasho ba akan duk wani rai da za a kashe a ban ƙasa ƙabila yana da rabo me yasa sai annabi ya ce li'annahu awwal man sanna al-qatla shine farkon wanda ya sunnanta kisa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha bata iya zina ba ka zo ka koya mata kai rafin dinta kai mata fiyade ka lalata ta ka bata mata fisha mustaqbal dinta ta zo ta shiga da sunan zaka aure ta ai zan aure ki ne ai in ma me ya faru ma ai kai tawa ce ai menene in ni ina so an kare mutunci na ina so in je gidan mijina da da budurci na da yawa mawa sun mai budurcin ba saboda barnar ta yi yawa a ba komai ba komai sai ya zo ya ɗura mata ciki sai kuma ya zo ya ce je ki zuba kaga an aikata da laifi na farko ana zo a aikata laifi na biyu to a wannan ranar za a ce ushurul ladina zalamu wanda suka yi zalunci wa azwajuhum da ire-irensu burub din mashayan giya ga sunan duk wani mashayi ko da garinku daban ne za a tara ku a karke guda Allah ne faɗa ba abokananku na sha a gari guda ba a'a ko garinku daban-daban ne in kuma shayagiya ne za a tara ku a garke guda masu duwaɗi ƙasashe daban-daban a garke guda ba ku san yaren juna ba ba ka taɓa ganin shi ba wannan kuma ba wannan kai daga ina ai aikin mu iri ɗaya ne ai eh aikinku ne ya haɗa ku wa azwajuhum ashbahuhum wa amthaluhum a tara masu madugo na kowace ƙasa a haɗa suri guda masu riba na kowace ƙasa a haɗa suri guda ‘yan fashi da makamai na ko'ina a haɗa suri guda ‘yan shan jini ‘yan secret cults masu sihiri da duba ɓarayi kowanne da ƙungiyanku da grup ɗinku sai an hada su sannan Allah ce wa haduhum ila siratil jahim a shirye da su zuwa tafarkin jahim anama ba su tafi kawai ba a waqifuhum ku sai da su innahum mas'uluna su abin tambaya ne za a yi musu tambaya a duniya wannan zai ce ni ba zan yi ba a ba muna nan ba in an kama ka za mu karbe ka ka je ka yi polis sun kama ka za mu belin ɗinka in tara ne za mu biya ba mutane mu bane kuɗi ne zai yi to Allah bayan ya tara su an ce da su ku tsaya a tambaye su Allah ya ce da su malakum la tanasarun me yasa ba za ku taimaka wa junanku ba a duniya kuna cewa za mu kare ku za mu yi muku za mu yi muku da haka kuka yaudare su kuka sa su wannan tim din malakum me kuke da shi ne la tanasarun yau ba za ku taimaka wa junanku ba Allah ce bal a'a al yawma yau din me suke bal humul yawma mustaslimuna sun min kauya sun san babu sarki sai Allah ta bahaushe sun min kauya sai dai abin da aka yi da su Allah shi ke yi na'am وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بالعذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين Allah madaukake ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din sai sashin su su fuskanci sashi yatalawamuna ko yatasaaluna yatasaaluna suna tambayan junan su amma tambaya na zargi kamar yatalawamuna din don tasaalu yatasaaluna in aljanna ma suna tambayan junan su amma tambaya ta alkhairi ta murna amma wannan tambaya ce ta gorantawa juna me suke cewa ƙalu sai su ce innakum lalle ku ne kuntum kun kasance ta tunana kuna zo mana anil yamini ta gefen dama ma'ana anil yamini din nan ta fuskar ƙarfi kuna nuna mana ƙarfi ku masu iko ne akan mu wasu kuma su ce kun ta tunana anil yamini ai kuke ba mu alkhairi ba kuke ba mu kuɗi ba muke zuwa mu shiga wannan harkar muke yi shi yasa muka zo tare duk dai wani abin da zai sa mutum ya bi abokin tafiya akan bata ana kiransa yamini a can kiyama zai ce aika ka zo min ta wannan barin in kuɗi ne in matsayi ne in tsorotarwa ne barazana in baka bi ni ba zan kashe ka ne duk dai abin da aka yi aka yaudare ka aka shigar da kai barna to wannan ini shi ne alil yaminin naka qalu sai manyan su ce bal lam takunu mu'minina a ku ne dai ba ku zan mu'mine ba ai ba ana wa'azi kuna ji ba tun yaushe malamai suna muku wa'azi sun shaka baji tun shekara nawa suke wa'azi suna gaya muku wannan abun ba kyau ba ku koki ba ba kuna ganin tafsirai ba da ana rubutawa kasatoci ana yadawa a rediyo ana sawa ku ne dai ba ku zama mu'mini ba kuka shiga kungiyar mu ballam ta kunu mu'minina na'am sai ce wa ma kana lana alaikum min fadl min sultan ba mu da wani iko akan ku bal kuntum qauman taghin kuna ku zama to masu wuce iyaka mun kira ku ne kuka bi mu na'am fa aghwaynakum mun yaudare ku mun rude ku mun badda ku inna kunna gawina dama mu mabatattu ne na'am na yi tsallake ko na'am wa makana lana alaikum min sultan ba mu da wani iko akan ku na batar da ku bal kuntum qauman taghin ku ne kuka zama mutane masu wuce iyakar Allah kuka zama azzalimai kuka yi barna fa haqqa alaina qawlu rabbina fadi ubangiji mu Allah ya tabbata akan mu na cewa inna la dha'iqun lalle mu masu dandanan wannan azaba ne innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun fa aghwaynakum mun batar da ku innakum naghawin da ma mu ma batattu ne wannan shine fadin Allah subhana inda yake cewa fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru kanana masu raunin sai su ce da manyan su a cikin wuta inna kunna lakum tab'a mu mun zan masu biyayya ne gare ku fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar shin ba za ku iya kare mu ba za ku rage mana wani abu ba daga azabar Allah ta wuta qala alladhina istakbaru manyan kuma sai su ce da su inna kullun fiha ai dukkanmu muna cikin azabar ba abin da zamu iya kare ku inna allaha qad hakama bainal ibad Allah kuma ya riga ya hukunci a tsakanin bayinsa ka gani wannan abu ne wanda zai faru Allah ya kawo mana surar kamar bidiyo da zaka dauko na wani labari ka sa ka kalla Qur'ani ya kawo maka surar abin da zai faru a kiyama yanzu a kama ɗan fashi a ji a zuba su a kurkuku an ce za a kashe su ƙananan ba sai su zargi manyan ba oga ba kai ne bayan su gashi ni ina zaman zamana ka zo kace mu zo mu yin wannan kawai operation ɗaya ne gashi a ɗayan gashi an kama ni a kai ne dai dama dama abin daɗi ne ba wahala ake sha ba dama yanzu da ba kama mu ba kai ne zaka ji daɗin kuɗin ba to ai gashi yanzu kam gashi na sai ce to duk mu muna tare ba sai dai mu hakura mu gani tunda za mu sha dalma kan ya muka iya inna la za'iquna dalma ba za mu dandane dalma shikenan an ido ya raina fata to yanzu da kana zaune dan uwa kana lafiya kai tafiyanka lafiya ka dawo lafiya baka shiga hakkin kowa ba ba za ka gode wa Allah ba sai ka je ka shiga wani kungiya ka zubar da jinin wani ka ci mutuncin wani ka tada zaune tsaye sannan ka duba waɗanda suka gina garin nan gaba ɗaya yanzu fa wai ana tada fitina ne don a samu abin duniya yanzu mutane da suka gine gine garin nan duka in fitina suke tayarwa sannan suka samu wani abu ina garin saboda haka fitina ba ta da alkhairi hanyar bata ba ta da alkhairi duk wanda ya ce zo mu je sai ka ce ina zuwa in tafarkin Allah da annabi lafiya bismillah in babu alkhairi a ka je Allah ya kiyaye a dawo lafiya in ka dawo ka ba ni labari gashi nan Allah madaukake yana cewa walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim da a ce kaga azzaliman nan an tsaye da su gaba ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi suna mai da zance ga sashi suna magana me suke cewa yaqulu alladhina yaqulu alladhina sulibu alladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin kanana su da manyan in ba don ku ba ai da mun zama mu'mini in ba don ku ba da mun zama mu'mini kuka dauke mana hankali da shagali da bukukuwa da kade-kade da raye-raye da sauran abubuwa in ba don ku ba da kun zama mu'mini manyan kuma za su ce alalai ne sabarin lalzina su zuibu a nahanu sadadin na kuma anil huda ba da idan da'aku mu ne yanzu muka badda ku bayan shirya ta zo a a ku ne dai da makon zan batattun kowa abin da yake faɗa kenan in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u me yasa wara'u al'azab sun ga azaba karami yana barranta daga babba babba yana barranta daga karami lokacin da kudin siyasa an kira ku an ce ga kayan aiki an kawo kwayoyi an dura mu an zuba kun sha kun tsumu kudin kwayan ya fi kudin da za a baku sai a sayi kwaya na 200,300 sai a baku naira 100,000 ku raba an baku kayan aiki me yasa za ku je ku tada fitina a tada zaune tsaye a saci akwati a soki mutane a wuka a ɗauki wani aje da shi wannan shi ne aikin to wanda ya baku kwayan nan ya baku kudin nan ina ƴaƴansa ina ƴaƴan ƴan uwansa ko da ƴaƴan suka zo za su ce baba mu ma za mu je su a wannan ba aikin ku bane ku je ku zauna yana son ƴaƴansa ba ya so su shiga cikin wannan fitina amma ku sai a dura muku ku je ku yi barna augaya sai kai sai a cire azuba shikenan rayuwa ka ɗauki fartanya mana ka je ka yi noma ɗauki gatari ka je ka sara itace ka je ka bude kawash ba wai kawash mai tsadan ba fa ka samu wani wuri mai ruwa ba su yi takari takarin mu da suke zuwa yara da suke zuwa saudiya ba haka suke yi ba a gefen titi za su aje bokitinsu da sosonsu da sabulunsu mai mota zai wuce suna cewa gashi za su yi wanki ya yi fakin wurururu su wanke su goge a baka naira ɗari in kawo shi ana biya ɗari biyar ka karbi naira ɗari biyu haka sai Allah ya hore maka gina naka kawo shi din ko bai yi ba amma ka zauna a bakin goba kwalta a cross a runabout a ina wani yana wucewa mota mai kyau sai a tashi ana bi yalla bai hoye ga ina za mu ji Allah shi kyauta ina muke fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idin bil azabi mushtarikun suna tare a cikin azaba sai Allah ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimina mu haka muke sakantawa mujrimai duk wanda ya kimin tafarkin Allah ya bi hanyar zalunci da shirka da bala'i to sakayya sa kenan wa yaquluna sai su ce na'am innahum lalle su kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa Allah idan aka ce musu ba wanda ya cancanta da bauta ba sai Allah yastakbiruna suna girman kai babban abin da ya kai su kenan girman kai ga la ilaha illa Allah wa yaquluna sai suna cewa a inna la tariku alihatina shin yanzu mu ma bar abin da muke bautawa dinnan gumakanmu da abubuwa da suke ba mu saka da alkhairi da budin nan li sha'irin ga wani mawaki majununin mahaukaci wannan annabi ake gaya fa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce bal a'a shi ba mawakaci bane shi ba mawaki bane jaa bil haqqi gaskiya ne abin da yazo shi abin da yazo muku da shi gaskiya ne wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskanta manzannin da suka riga shi saboda haka abin nan ba shiriya bace Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu ga shiriyarsa walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi